بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بارك إن godiya da jinjina sun ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo wannan safiya ta asabar yau mana hudu ko biyar ga watan jima'a al-akhirah hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa birnin madina na da shekara 1438 a kidaya miladiya yau muna hudu ga watan uku shekara ta 2017 mun dawo don ci gaba da karatun littafin kitabu tauhid allazi huwa haqqullahi alal abid na babban malamin addinin musulunci al-imam al-jalil muhammad bin abdul muna fatan Allah subhanahu wataala kai haske kabarinsa idan yan uwa ba su manta ba mun kammala karatun babin da ke magana akan kira zuwa ga la ilaha illallah a inda malam ya kawo aya guda ɗaya a cikin wannan babi ya kawo ɗansu hadisai guda biyu wanda duk da in ka tattara su babban abin da malam ke so a cimma shine wajabcin kira zuwa ga la ilaha illallah wajabcin kira zuwa ga tauhidi wajibi ne duk irin daman da Allah subhanahu wata'ala ya baka kai amfani da shi ganin ka tallata addinin musulunci ka kai shi inda bai kai ba ko kuma ka gyara addinin musulunci a inda koyarwarsu ya kai a kaikaici to mun gama inda za mu tashi ne inda malin ke cewa fihi masa'i cikin abin da ya gabata na nasosa za mu fahimci al'ula matsala ta farko أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ashe da'awa zuwa ga Allah da'awa zuwa ga addinin Allah zuwa ga tsarkake Allah zuwa ga tunkuɗe ma Allah na ƙasa da aibi da dukkan wani abin ki da dukkan abin da Allah subhanahu wata'ala ya fi ƙarfinsa da'awa zuwa ga haka tafarkin waɗanda suka bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan yana ashe in dai kana son ka zama cikin mabiya annabi mabiya na gaskiya sai an ga ka miƙe kana ta da'awa zuwa ga tauhidi kana jawo hankalin mutane akan tabbata akan tauhidi kana jawo hankalin mutane akan nisantan shirka da dukkan kofofinta athaniyatu mas'ala ta biyu at-tanbihu alal ikhlas a cikin nasosan da suka gabata an yi mana tambihi da fadakarwa akan wajabcin yin ikhlasi wurin da'awa zuwa ga Allah mala ce li'anna kafiran minan nas domin mafi yawa daga cikin mutane ko kuma yawa yawa daga cikin mutane lauda'a in ma har ya miƙe zai kiran ilal haq zuwa ga gaskiya fa huwa yad'u ila nafsihi a wannan lokacin sai kaga yana kira ne zuwa ga a gane darajar shi a gane mutuncinsa ko a gane kiman abin nan dariƙarsa ko wata mazhaba ta sa ba yana da awa ne zuwa ga Allah subhanahu wataala ba wannan yana da mahimmanci a daidai wannan gaba idan ba manta ba tun a farkon wancan aya mun karanta faɗin Allah subhanahu wataala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ina kira ne zuwa ga Allah to shine nan malam ke maka tambihi cewa sai ka samu da dama daga cikin mutane in ma za su yi da'awar maimakon su yi da'awa zuwa ga Allah a gane Allah a bauta ma Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya sai kaga mutum yana da awa zuwa ga kansa yana nuna matsayinsa da falalansa da irin abubuwan matakan da ya taka a addininci saboda mai saboda ku gane matsayin shi ku yi mishi da'a ku rika rufa masa baya kuna mu rike mishi takalma in yi magana ana ala gafarta malam ba iya hannu da shi da makamantan wannan amma ba yana da awa ne don a gane Allah kadai ta Allah da bauta ba wannan yana nuni akan babu ikhlasi a cikin wannan da'awa irin wannan da'awa Allah baya taimakonta in ma kaga Allah subhanahu wata'ala yana ta cincida wannan tafiyar to ana mata talala ne akwai inda Allah zai kano zai kama wannan mai da'awa as-salisatu mas'ala ta uku annal basirata min al-fara'id lallai ilimi basira a cikin harkan da'awa wajibi abinda muka fassara basira shine ilimi da yaqini da hujja na shari'a da na hankali abubuwa guda uku din ilimi yaqini hujja na shari'a da kuma na hankali domin akwai lokacin da yake da bukatun hujja na shari'a akwai lokacin da yake da bukatun hujja na hankali duka mun yi bayaninsu a cikin karatuttukan mutum wannan yana daga cikin farillai ga mutum musulmi matukar dai zai da'awa zuwa ga Allah kuma alhalin da a wannan wajibi ya ce akan kowa daga cikin musulmi kenan kaga samun basira a cikin rayuwa wannan na daga cikin wajiban da Allah subhanahu wataala ya dora mu kowane musulmi arrabi'atu mas'ala ta hudu min dala'il husni tauhidi cikin abin da ke nuna maka kyan tauhidi annahu tanzihillahi ta'ala annahu tanzihallahi ta'ala anil masabbat cewa shi tauhidi tsarkake Allah ne daga zagi wato su a larabci idan suka ce asabu suna zaka ji mu mukan ce zagi amma abin da ake nufi da zagi shine duk wani abin da yake akwai naƙastawa za a naƙasa darajar mutum ko kuma za a tauye mutuncinsa to ana kiran shi zagi da haka ba sai lalai irin zagin da muka sani ka cika zanka ka cika shi ma sashin zagi ne amma duk abin da yake akwai naƙasu ko ƙasƙantarwa to ana kiran shi zagi a larabci shine kaji a cikin hadisin Abdullahi dan Umar da ya ma ɗansa ya ga ɗansa yana ludo haka ko dan irin wannan wat ɗin da yara ke yi ya ganshe ce kai yaro ka daina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana sai yaron ya ce to yaron bai wuce shekara 6 bakwai ya ce to da sayyidina Abdullahi dan Umar ya tafi ya dawo sai ya samu yaron yana wannan abin shine aka ce fasabbahu sabban shadida yema yaron nan zagin fitan arziki to me ake nufi a ya zauna ne na ka ci kazanka ka ci kazanka ba irin wannan bai dace da yanayin sahabbai ba bi ma'ana yi ma yaron nan zaga zaga yi mishi tsiya tsiya na ƙarshe ya kuma ce daga ranar wallahi ba na ƙara magana da kai har abada tun da na hana ka abin da manzan Allah ya bari amma ka ƙi bari to ba na ƙara magana da kai kuma bai ƙara magana da shi ɗin ba har sai da manya manya daga cikin sahabbai suka ga kai abin nan fa kare nisa kare ma yaron nan bakin ya kasance yaron ya faɗa cikin hasara da taɓewa saka roƙi abdullahi ɗan umar ya yafi yi kafara akan wannan rantsuwan da ya yi ya yafe ma yaron ya dawo ya ci gaba da magana da yaron sannan abdullahi ɗan umar ɗin ya karɓi wannan ya yi kafara da su manyan sahabbin suka matsa masa ya yi kafara ya yafe ma yaron sannan ya ci gaba da magana shi muhalli shahid dai fasabbahu sabban shadidan aka ce ya zagi wannan yaro zagi na ƙarshe wato ainihin yema yaron nan tsiya ya zazzaga masa tsiya to ita ake kira musabba ko kuma ita ake kira asabu to a nan aka ce cin abin da ke nuna maka kyan tauhidi shi tsarkake Allah ne daga zagi menene ake nufi daga zagi wato tsarkake Allah ne daga daidaita shi da abin halitta a matsayin Allah subhanahu wataala na mahalici mawadaci sai kuma ka dawo da shi ka aje shi daidai da matsayi na abin halitta kuma makaskanci mabukaci ai ka zagi Allah subhanahu wataala to shine a ciki can kaga ce fa subhanallahi wama ana minal mushrikin cewa fa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah to ka tsarkake Allah ne daga dukkan nau'in zagi saboda kamar yadda muka bayani an zagi Allah ta kofofi da dama waɗansu sun jingina ma Allah da subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah dan wannan zagi waɗansu sun jingina ma Allah mata subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah don wannan zagi ne waɗansu ce mala'iku ‘ya'ya mata ne na Allah subhanallahi don wannan zagi ne waɗansu ce yadullahi maghalula hannun Allah ya muƙaƙe ne Allah wai marowaci ne subhanallahi don wannan zagi ne kun fahimci wannan da kyau so ire-iren waɗannan abubuwan duk su ake kira zagi da aka yayin da ka ce subhanallahi to ka tsarkake Allah daga dukkan wani zagi shi yasa ƙarshen suratul safat da ya jero kissan annabawa da kaza da abinda mushrikai ke yi sai ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna duk abinda waɗannan mushrikai suke jingina ma Allah na kaskanci ko kuma wani wani wani aibi to subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna tsarki ya tabbata ga Allah ya fi ƙarfin wannan zagin daga abinda suke sifanta shi da shi wa salamun alal mursalin kuma duk abinda ake jibinta ma annabawan Allah wanda yake abu ne wanda yake ke kaskantar da Allah ko ke kaskantar da addinin da Allah ya turo su su yi to su ma salamun alaihi kubuta ya tabbata a ganin su da haka Allah ba zai kama su da laifi ba waɗansu ce suna bautan annabi Isa waɗansu ce suna bautan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗansu su rika aje annabi a matsayi irin na Allah wa salamun alal mursalin Allah ba zai kama annaba wannan da laifi ba walhamdulillahi rabbil alamin to shine nake ce maka wannan na daga cikin abin da ke nuna akan tsafta da kyan tauhidi cewa yana tsarkake Allah daga zagi alhamisa mas'ala ta biyar anna min qubhi shirki cikin abin da ke nuna maka aibin shirka da bacin shi da lalacewan shi kaunuhu masabbatan lillahi cewa shi shirka zagi ne ga Allah subhanahu wataala saboda daidaita Allah ne da ajin halitta duk inda aka daidaita Allah da ajin halitta ai an bata magana kuma wannan ko ba komi ya isa ka gane cewa lallai shirka aibi ne sharri ne hasara ne as-sadisatu mas'ala ta shida wa hiya min ahammiha yana daga cikin mafi muhimmancin ta ibadul muslimi anil mushrikina wajabcin musulmi ya nisanci mushrikai li Allah ya tsira minhu domin kada ya zama cikin mushrikan fa walau lam yushrik ko da shi ko bai shirkan ba inda muka ji an ce wa subhanallahi wa ma ana minal mushriki ashe wannan na nuna maka ko da baka yin wani laifi to kakka shiga cikin wasu wannan masu laifin ne ko da kai baka yi domin hadari guda biyu ne na farko akwai yiwuwan yau da kullum ta kama ka kai maka abin da suke yi akwai yiwuwan haka zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai in ji hausawa da haka idan mutum ya shiga cikin mushrikai ana nan ana nan ana nan sai ka ga ya daina kazanta shirka sai ka ga ya fara shirka tare da waɗansu tawili ana nan ma sai shirkan tafi jikin shi sai ya rika yin ta ba tare da damuwa ba ina misali akan wannan dubi waɗanda misali idan ka sami idan ka sami mutane wanda suke zaune a cikin gari irin namu nan cikin gari ɗauka irin na zaria wanda mu babu wayewa irin na zamananci na duniyanci a cikinmu sai aka ce yanzu zai tafi karatu a abu idan ya ji zagayin da yake taka tsantsan saboda mene zai rika ganin abin da bai taba gani ba a cikin garin nan a ce da yau ka ga wata da skirt ko da wando gajeren wando ai mu a cikin garin nan ba ma ganin haka ko ka ga yau wata ta cire dan kwali ta cire gyale-gyale ma wannan ta cire kawai gargashin ta nan kawai ina abin nan ai ba ma ganin haka ko ka ga wata da riga ba bana balaga dan wannan rigar min yankan hannu ga yi nan komi na ta a a toni kaga ta sa riga yana siffanta duk abin da ke tare da ita ai dumu ba mu san irin wannan idan mutum ya tafi irin waɗannan cibiyoyi don ya karatu sai ga yaje da taka tsantsan yana ganin abu yana kau da kai yana ganin abu yana tasbihi yana ganin abu yana Allah wadai amma aka yi tam ɗaya aka yi tam biyu aka yi tam uku idan kai ka kai mishi ziyara aka ce ga waɗansu guri can sisters na zaune sai ka ce haka ku zauna gurin sai ya ɗauke ka gani ko ba ku saba ba limana su sun riga sun saba tun suna ganin haramun suna kazanta haramun din a cikin ransu amma yau da kullun ta sa ba sa kazanta haramun din menene kawo mishi wannan sharrin zama cikin banna da aka duk inda aka zauna cikin banna sai zuciya ta zo ta daina kazanta bannan irin yadda ya dace ta kazanta shi to haka hadarin zama da mushrikai idan mutum na tare da mushrikai tun baya yin shirkan sai ya fara ganin kamun da hujja kamun da dalili to ai zan yi tuba to ai kaza to ai kaza daga nan kuma sai koma shirka ga Allah subhanahu wataala ba ta da ya damu ba Allah subhanahu wataala ka tsare mu wannan na daga cikin mafi muhimmancin ta as-sabi'atu mas'ala ta bakwai kaunu tauhidi awwala wajibi kasancewar tauhidi shine farkon wajibi wannan mun karanta shi a ciki da yake ce mu'adh bin jabal falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah as-saminatu mas'alata takwas annahu yabda'u bihi qabla kulli shay'in hatta salata idan mutum zai yi da'awa zai fara kira zuwa ga tauhidi ne shi zaka fara gabatarwa sama da sallah ma ko da kaga mutane suna da damage akan sallah kyale su kira su zuwa ga tauhidi duk irin damage da suke da shi akan sallah in sun mutu da tauhidi ana sa ran za su shiga aljanna inda sun yi imani da sallah amma in sallan su ta kyau amma babu tauhidi babu yadda za a su dace da rahamar Allah a sa'a at-tasi'atu mas'ala ta tara anna ma'ana an yuwahhidu Allah ma'ana shahadata an la ilaha illa Allah ma'anar su kadaita Allah da yazo a cikin hadisi din nan shine dai ma'anar la ilaha illa Allah shi da la ilaha illa Allah abin da malam ya faɗi cewa وفي رواية تندى أتشي فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله ذاك أشي التوحيد دا شهادة أن لا إله إلا الله دو أبدين دو أبدين العاشرة مسألة تقوم أن الإنسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا يعرفها أو يعرفها ولا يعمل بها أقوي ومتين يكسن شيء أهل الكتاب ko mutum ya kasance cikin mutane masu ilimi ilimi sosai ilimin furu'a yana da ilimin fikihu yana da ilimin lugha yana da ilimin rabon gado yana da ilimin waye yana da ilimin waye duk gasa nan amma kuma fa bai san la ilaha illallah ba ko kuma ya santa amma baya aiki da ita shine kamar yadda muka yi bayani a baya kar ilimin mutum ya baka tsoro ka aiwa ne yana da ilimi aiwa ne shine kaza aiwa ne shine kaza matsalin ita ce cikin ilimominsa ya san ilimin tauhidi ya san ilimin la ilaha illallah haƙiƙanin sani ko ko dai kawai ana bin daudu a shaki'i sani kawai sani a jumlace kawai ce ai duk musulmi ne mu ai la ilaha illallah ai kaza ai kaza ai kaza a daidai wannan gaban ne sai ka ga ga malamai kirikiri amma sai ka ji suna kore duk wani abin da shari'a ya tabbatar kaga ko a littattafan fiqh dauka misali muktasar ai ya kawo babin ridda menene ma'anar ridda shine kufurul muslimi musulmi ya aikin da ya kafirta shi to sai ka ji waɗansu malamai ga baki ɗaya su babu ridda a cikin a cikin a cikin memory ɗinsu a cikin iliminsu babu ridda duk abin da mutum ya yi inda ya ce wai shi musulmi ne to shi kenan kawai yana na a musulmi shi kaga wannan ya saba ma abin da aka karanta na shari'a ga yana ko qur'ani ya tabbatar da wasu ya ayyuha allazina amanu may yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti allahu bi qawm ya ku masu imani mummune Allah ya kira ya ayyuha allazina amanu sai ya ce may yartadda minkum an dini duk wanda ya rida a cikin ku ya bar addini fa sawfa ya'ti allahu bi qawm ashe akwai ridda ga hadisai nan da dama kaji an ce wanda ya kaza faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wanda ya sihiri ya kafirta wanda ya je gurin boka yayi kaza wanda ga yana hadisai da dama sun zo suna nuna akan kafirci amma kaji wani shi ba abin da ya dame shi da wannan in dai ka ce ni musulmi ne to shi kenan babu abin da zaka yi a cewa wannan la ilaha illallah ta rubuci alhalin kuma ga sunan da dama a cikin littattafan fiqh ma kafin ka je littattafan aqida kafin ka je littafin hadisi kafin ka je tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma ga abubuwa nan mabambanta da suke nuni akan kafirci Allah subhanahu wata'ala ya ta bayanin shirka a cikin alkur'ani ya ta bayanin shirka ya ta bayanin izgilanci ga addini qul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum gayi nan Allah duk ina bayanin kafirci bayan imani qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta bayan kun yi imani amma waɗansu suna kwata-kwata su ba ba su yadda da wa'ina ayoyi ba su yadda da ayoyin da ke nuni akwai akwai radda ba ba su yadda da hadisan da ke nuni akwai radda ba ba su yadda cewa idan musulmi ya yi abin da zai fitar da shi daga cikin da'ira ta addinin musulunci ya kafarta ba duk ba su yadda da wannan ba irin waɗannan miyagun aƙidu da muke da su na zamani secularism almaniya bi ma'ana raba addini da da mene da da da da rayuwa addini daban rayuwa daban da haka a siyasa ba Allah a kasuwanci ba Allah hanyar da za a samu kuɗi ba Allah a harkan shari'a ba Allah bi ma'ana kawai addini in ka zo masallaci kai sallah shikenan ka gama addini karka ce zamantakewan auren ka sai ka sa addini makwabtakan ka sai ka sa addini sana'o'in ka sai ka sa addini siyasan ka da gudanarwa ka sai ka sa addini duk a gurin su ba addini akwai yanci na tunani akwai wannan duk ba munafinci ba ne duk ba su ne munafincin da Allah ya ta bayani a cikin sautin tauba a cikin sautin nisa'i a cikin sautin baqara a cikin sautin muhammad a cikin sautin munafiqun a cikin sautin ahzab ga yanan ayoyi mabambanta sun zo suna magana akan munafikai wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi alhalin ba suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da su ake sallan jami'i da su ake sallan jam'i har yaƙi suna fita amma la'ilaha illallahunsu ba ta wuce harshensu ba ya ƙulu na bi afuwayi ma laisa fi ƙulube Allah ya ce irin waɗannan mutane in sun mutu kakka yi musu Allah karka tsaya kai musu addu'a saboda in nawan kafa rubin lahiwar sun saboda sun kafirce ma Allah sun kafirce manzan Allah ta gire kuma ga a majalisar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam so wannan na daga cikin rashin fahimtar tauhidi sai ka ga mutum gashi malami ne har malami yana karantarwa yana kaza yana karantarwa amma bai fahimci la ilaha illallah ba da haka sai ai ta kafirci shi ma ai ta kafirci amma bai gane ba Allah ka shiryatar da mu kuma shi hadarin shine mutum ya je ta kafirci bai gane ba musamman in rashin ganewan ya zama ta sashin san rai ne idan mutum ya rufi da gangar to irin wannan fa Allah ba zai bashi hanzari ba tashin alkiyama an ta kula yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna dhurriyyatan min ba'dihim afa tuhlikuna bima fa'alna mubtilin wa inna hujjoji guda biyan Allah ba zai karbe su gobe kiyama mutum yi shirka da Allah sai zai ce ya Allah inna kunna an hadha ghafilin ai marrafka ne mu ba mu san wannan hukuncin ba ya Allah ba za mu ba mu sani bane shirka da mai yi shi aw taqulu inna ma asharaka aba'una min qablu ko ko mutum ya je ga ma Allah ya Allah to ai matsalan shi ne iyayenmu ne suka yi shirkan da Allah mu kuma tunda mun taso a karkashin su ne shi ne mu ma muka bi su innam alfau aba'um dhallin kenan fam ala atharihim tadu sun sami iyayensu akan bata da aka su ma sai suka bi su akan wannan Allah ce ba zan karɓi wannan hujjojin ba guda biyu mutum ya shirka da Allah ce ya rafka ne bayan Allah baka daman da zaka gane mecece daman gashi ana karatun tauhidi ana faɗin gaskiya amma sai nuna ɗalibansa kakku saurare su ai ‘yan izalai kakku saurare su ka bari man a fahimci dawa ta gaskiya a yanzu bancin akwai wanda ke da wani hanzari cewa bai gane gaskiya ba gaskiyar nan ta zo ko duk ta kofar da kake tsammani da ta kofar da baka tsammani za ka iya wuce kawai ka ji ana wa'azi za ka iya jin kaset gashi nan yanzu har ta waya in ka buɗe rediyo za ka ji karatun tauhidi ba abin da yanzu Allah subhanahu wata'ala bai yanke mana da hanzari ba ban jin yanzu akwai wanda zai bude baki ya ce yanzu yana da hanzarin da bai gane gaskiya ba Allah subhanahu wata'ala shiryatar da mu alhadiyatu ashara mas'ala ta goma sha ɗaya at-tanbihu ala at-ta'lim bit tadrij mun fahimci cewa idan zaka karantar to ana bin mataki mataki ne mataki mataki mataki mataki kar ka zo rana ɗaya ka ce kana son duk abin da ka sani sai mutanen anguwan nan sun sani kuma sun yi aiki da shi ba haka ake karantarwa ba za ka san abubuwa ɗari amma za ka shekara ɗaya akan abu ɗaya kawai kake kira a shekara na biyu ka ƙara na biyu da na uku a shekara haka nan ake tafiyar da da'awa ba wai rana ɗaya ka ce kana son komi da ka gane sai kowa ya gane kuma sai an yi aiki da wannan abin da ka gane wannan na daga cikin siyasan mai da'awa ya zama yana da natsuwa matuƙa yana sa ido menene mafi muhimmanci a yanzu zaka ga ana abubuwa mabambanta mabambanta zaka ga ana abubuwa amma kai da ka gane ci gaba da yi su sauran mutane fa ka rika kiran su a hankali a hankali a hankali idan da yanzu zaka kai yaro a sa shi aji daya a makarantar primary sai a ce za a dauko mishi za a dauko mishi lissafi wanda ake ma yan jami'a ya kake jin za a kwashi a ɗauko mishi lissafi shi in yaje primary za a gaya mishi kawai 1 plus 1 2 1 times 1 1 ko ba ka bane haka za a gaya mishi biyu a raba ma mutum biyu ɗaya amma kana zuwa jami'a duk sai ka ga wannan ta canza ashe wai akwai inda yake 1 plus 1 ba 1 bane amma shi a primary in ka je ka ce za ka yi mishi wannan karatun faya za ku kwashe haka zai gane kawai ba a shi yasa sayid na aliyu ke cewa ku gaya mutane abin da hankalinsu zai ɗauka inda ba kuna son a koma ana zagin allah bai da kar ka zo za ka fara karantarwa kar ka ɗauko matsaloli masu zurfi in an magana ka ce ai dole ne sunna za a bi haka ake sunna wannan sun suna kenan ai ila an fahimci da kyau akwai wani bawan Allah da ya tashi ya je zai wa'azi da ya kira mutane zuwa ga tauhidi da ya fi mishi alkhairi ya kira mutane akan riko da sunna kawai sai ya dauko wani babi wai akan ina iyayen annabi suke shi anan zai wa'azi da kai bayanin da iyayen kama suke da maka sauki ina iyayen ka kai suke in suna duniya ka ce suna duniya in suna lahira ka ce suna lahira to wai ina iyayen annabi suke zai yi bayani zai kawo hujjoji na ka bata mu kanka lokaci wannan da an ana yin ta ne kai da ɗaliban ka haji ko kuma karatun da ka karanta ka karanta ka karanta sai karatu ya zo gurin sai ka wannan bayani amma shi wa'azi ne zai yi zai wa'azin kuma ya tashi ya bar anguwan ya tafi da haka duk wanda ke da shuba ina zai je a yaya mishi wannan shuba to shi ne yana ganin ya je an yi da awon zuwa ga Allah ya yi shiri ta da ya ƙara nisanta mutane daga Allah ne Allah ka shiga da mu akwai matsaloli ko wanda suke da alaka da sunayen Allah da sifofin Allah da ba ko ina ake faɗin su ba sai ɗaliban da ka bi su a hankali a hankali haka ratun su ya kawo ko kuma an su zaɓaɓɓen ɗalibai amma ka je akwai abin da in ka faɗi kana faɗi wanda zai ce ƙarya kake yi a cikin abin da ya shafi sifofin Allah da sunayensa to sai ka rika bin komai a hankali ba duk abin da ka sani ne wai sai kai bayanin shi ba akwai abin da ka sani ba za ka yi bayanin shi ba akwai abin da ka sani maimakon kai bayanin shi duka sai kai bayanin rabi akwai wanda za ka yi bayanin ɗaya cikin ɗari haka rayuwa take haka da'awa take الثامنة عشرة مس... الثانية عشرة مسألة تقوم شابيو البداءة بالأهم فالأهم إن ذا أفار دعوة أكم فار دعوة في مهمنشي سنمي مهمنشي هكا تفير تك منين ينزي ما في مهمنشي تو سي أفار دشي to sannan me sai a ci gaba da shi sannan me haka ake tafiya a hankali a hankali a hankali wata rana sai kaga an kai الثالثة عشرة مسألة تقوم شاؤه مصرف الزكاة إن أكيس kai zaka in an karɓi zaka ina za a kai mun fahimta a cikin wannan hadisi cewa in an karɓa daga masu arziki mawadata za a kai wannan zakka ce zuwa ga talakawa su ne da wanda ƙur'ani ya bayani a cikin sautin tauba arabi'atu ashara mas'ala ta goma sha hudu kashful alim ashubhata anil muta'allim malami gusar da shubuhan malami ga ɗalibi idan kai malami kana da ɗalibanka sai ka fahimci ɗaliban nan ba su fahimci wannan matsalan da kyau ba to kar kai ƙasa a gwiwa kar ka ƙosa da su yi haƙuri ka zauna kai musu bayani dalla-dalla sai sun gushe daga matsalan da suke da ita kun fahimci matsala ta da kyau babu dalilin ƙosawa yau wannan ya tambaya ka ba shi amsa wancan ma ka ba shi amsa wancan ma sai ka fara faɗa don mene za a ita wa'annan tambaya a'a kwantar da hankalinka in dai ka fahimci wannan ba tambaya ce ta ta'annuti ta kore ta keke da keke ba tambaya ce ta neman fahimta ko da za a yi haƙuri da karatun ne ka tsaya kai musu bayani ya fi maka alkhairi saboda idan ɗalibin ka ya tashi da shubuha akan abin da kake karantar da shi to mafi karanci zai je ce malamin ya ce mana kaza alhalin kuma kai ba abin da ka faɗi ba ke ba an ɓata karantarwar addini ba mafi karanci ke to ballantana in yana da shubuha ya ci gaba da renon wannan shubuhar to sai ta zama sharri sai ta zama maka matsala abinda za ka iya magance shi cikin jilsa ɗaya a zama ɗaya inda kai haƙuri ka magance wannan shubhar tasa sai ya zama maka sai ka shekara ɗaya kana fafatawa duk inda za ka hudu shi kuma ya kasance yana da wata shubhar a tare shi to sai ka haƙuri da ɗalibai kana gusar musu da shubharsu a ina muka fahimci wannan mun fahimci wannan ta gurin abin nan al'amura guda biyu a hadisin mu'az manzon Allah da zai aike shi sai da ce mishi فليكن أول ما تدعوهم إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله يمش wannan tambihin kuma ya ga mishi abin da zai fara shi kuma can sayyidina aliyu sai an su ya ce mishi infuz ala risalika hatta tanzila bi sahatin thumma du'uhum ila al-islam domin ya tambaye shi akan me zan yake su alama za uqatiluhum ko bai tambaye shi ba kamar yadda muka a wancan hadisi sai ce ka yaƙe su ne akan la'ilaha illallah sai sun yi imani da la'ilaha illallah duk waɗannan na nuni akan idan kana da ɗalibi ka ga alamun akwai abin da bai gane ba sai na aliyu bai gane akan mai zan yaƙe su in na je kawon auka musu da yaƙi ko ko in ce su ba ni jizya ko ko kan mai zan yaƙe su ya ce ka yaƙe su akan sai sun yi imani da la'ilaha illallah shi kuma wancan an ce to kai shirya za ka je gurin masu matsala iri kaza da kaza da kaza da ka abu na farko da za ka yi musu shi ne kaza to ashe idan kana da ɗalibinka ka ga akwai abin da bai gane ba cikin harkan wannan da'awa to ka tsaya ka kwantar da hankalinka kai masa bayani har ya fahimce ka alhamisatu ashara mas'ala ta goma sha biyar annahyu an kara'imil amwali a cikin hadisin mu'az mun fahimci cewa an hane shi an tsoratar da shi akan in zai karbi zakato a hirɗin shi da ya karɓan zaka daga cikin mafi nagarta daga cikin dukiyoyin mutane da aka komi tsaka-tsaki ake ba a zuwa can sama kuma ba a zuwa ƙasa a sadisatu ashara mas'ala ta goma sha shida ittiqa'u da'awatil mazlum an tsoratar da mu'az akan ya ji tsoron addu'an wanda aka zalunta kamar da muka dan yi bayani akai wancan lokacin da muka tsawaita bayani akai cewa lalle lalle ka tsoraci addu'an wanda aka zalunce shi yau mutum ka zalunce shi ce Allah ya isa sai ka ji wani ya ce a to je ka Allah ya san shi bai san sunan da aka yi amfani da shi ba Allah aka yi amfani da ya isa Allah ya isa wannan kalmar ba ta tafiya a ƙasa banza Allah ya isa ba ta tafiya a ƙasa banza duk wanda aka zalunce shi ce Allah ya isa wannan Allah ya san ko da a furci ko da a zuci a zuci kawai mutum ya ƙudurta ban yafi ba a zuci mutum ya kudurta Allah ya isa bai faɗi ba to wannan sai Allah subhanahu wata'ala ya nuna isansa ko a duniya ko a lahira ko kuma ya haɗa ma mutum duka a duniya kaga mutum ya taso abubuwa Allah ya isan mutane sai ta kama shi kaga abubuwa sai ta balbalcewa abubuwa sai ta barbarewa me yasa Allah ya isan jama'a shi fa wannan Allah ya san sawa'un ka san an maka ko baka san an yi ba dauka da wani yaro zai shiga wani daki sai je dauke wani abu a zo a yi ta nima a rasa wanda aka dauke ma ya ce to Allah ya sa a cikin zuciyarsa to wannan yaron sai ya lalace a ƙarshen rayuwarsa ko irin yadda za ka ga almajirai da waɗansu marasa kan gado sai mutum ya zo hanyar da mutane ke wucewa sai ya kashi ko ka je bayin masallaci da aka keɓe don aifi tsari sai mutum ya kashi hankalin shi kwanci shi ya yi kashi shi ya tafi duk wanda ya zo gurin sai ya ce Allah ya tsini to ko mutum bai ce Allah ya tsine ba to wannan tsinon sai ta bi mutum kawai mutum ya je kashi a hanyar da mutane ke wucewa ko a bayin da ake fitsari to ko da mutane ba su ce Allah ya tsine ma wani ba sai tsinuwan Allah ta kama shi shi yasa ka lura ka lura da kyau za ga almajiri an kawo shi garin nan misali shekaran shi bakwai aka kawo shi garin nan sai shekara goma sha bakwai bai saukan ƙwar'ani ba amma ga yaron da yake ƙila a garin yake aka haife shi cikin shekara biyu ya yi karatun ƙwar'ani shi ya sauki shi ko wancan bai yi ba ƙarshe ma ka ga ya ƙare da ɗaukan waya ya je ya sai waya yana jin kiɗe-kiɗe ka gan shi a wurin roron kan rake ka gan shi kullum a bakin kwata me ke ja musu haka ko ba ku taɓa nazarin me ke ja mu almajirai suna faɗa cikin irin wannan yanayin ba me ke ja musu kullum suna bakin kwata za ga sai ya je baccin shi a bakin kwata a bakin kwata wannan alaman taɗewa ne da lalacewa ko alaman shari'a ne da nagarta kullum kana cikin inda shaidanu suke sai ya kashi ya fitsari ba zai tsarki ba kuma haka zai zo ɗauki alkur'ani haka zai ɗauki allon alkur'ani wannan duba alaman shaidanci ba ne mai ke ja musu irin wannan mafi yawa irin waɗannan ɗabi'un da suke ne su je suna kashi a gefen hanya mutane su yi ta tsine musu duk wanda ya ga kayi kashi a gefen hanya sai ya damu so da haka duk wanda aka zalunce shi hankalinsa ya tashi kai ko hankalin shi bai tashi ba sai Allah ɗaukar mishi fansa balantana hankalinsa ya tashi balantana ce Allah ya isa ko a zuci ko a baka sai Allah subhanahu wataala ya saka mishi to shine nan malam ke nuna maka cewa in dai kamar Mu'adh gashi sahabi kamar yadda ne bayani wancan lokaci gashi sahabi gashi aikin addini ya ji kuma gashi annabi ya aike shi amma ana ce mishi ka tsoraci addu'an wanda aka zalunta to ballantana ni ko kai ko a ofis ne ka zalunci mutane ka zama shugaba idan ka yi rufi ba abin da ya dame ka da haƙƙin na ƙasa a yi ta kuka ba abin da ya dame ka a ga oga da allah a taimaka mana ai kaza ai kaza ai kaza kawai kai musa haka haka kawai ka ja jiki abin wanda ya wannan shi ma gobe kiyama sai allah ya haramta masa saduwa da abin da yake so ranar tashin alkiyama da haka ko shugaba ne ko malami ne a makaranta kamar da nisa ba faɗi malami a islamiya kawai sai ka kafa ma wani ɗalibi ƙahon suka kawai kai ba ka san shi ba ka san shi ta yaya dole kai haƙuri da shi inda kai malamin sai ko a makarantar boko duk muna yin wannan mu malamin makarantar boko sai ka zalunci ɗalibi wani ka zane shi wani ka kada shi jarabawa duk wannan zalincin fa sai an dawo da ita gobe kiyama sai ta kama mutum duk sai ta kama kai ko almajirin gidan naka ka zalinta sai wannan zalincin ta kama ka har a cikin hadisi annabi ke cewa duk wanda ya daki a wanda yake mallaka man daraba mamlukahu wanda ya daki wanda yake mallaka wannan wanda kake mallakan ɗa ne mata ne almajirin gidanka ne ɗalibinka ne kawai ka doke shi akan zalunci gobe kiyama sai an yi kaidi sai an yi kisasi sai an fitar mishi da hakinka an ki hakin shi daga gare ka kuma in yace Allah ya san kuma wannan Allah ya san sai ta kama ka karka ce wannan dana ne ai to danka aka ce maka kai ka halice shi a cikin hadisi Allah ce hadisul qudsi ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharraman fala tazalamu kada ku zalunci ku yau tunda Allah ya riga ya haramta maka kanki zalunci tunda bai zalunce mu ba kai dan mene zaka zalunci bayan Allah to mu ji tsoron zalunci da kuma addu'an wanda aka zalunta as-sabi'atu ashara mas'ala ta 17 al-ikhbaru bi anna la tuhjabu mun ji cewa addu'an wanda aka zalunta ba ta da shamaki tsakankaninta da Allah direct za ta tafi zuwa ga Allah kuma Allah subhanahu wataala sai ya daukar sa الثامن الثامنة عشرة مسألة قوم شاتقص من أدلة التوحيد cikin abin da ke nuni akan tauhidi ma jara ala sayyidil mursalina abin nan da ya gudana akan shugaban manzanni annabi sallallahu alaihi wa sallama kenan wa sadatil auliya da kuma innan wato ainihin wali abin nan sadatul auliya waliye manya manyan waliyan Allah ke manya manyan waliyan Allah wato sabai kenan minal mashaqqati na daga wahalhalu wal da yunwa walwaba da annoba kuma suka daure wannan na nuni akan abin nan akan akan tauhidin mutum wallahi alam abinda malam ke nufi dai kowa ya san cewa irin wahalhalun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu a cikin da'awarsa zuwa ga tauhidi amma ya dogi wani idan ya faro da'awa zuwa ga tauhidi sai ya ga mutane za su watse za su watse mishi in ya ci gaba da irin wannan magana sai ya ga mutane kuma za a daina tallafa masa sai ga mutane za su tsane shi sai ya janye saboda ba zai iya dauriya akan wannan wahalan ba to wannan na nuna akan cewa tauhidin shi dama bai inganta bane dauki misali lokacin da malam bakar gumi zo ya fara da awarsa wane ne ba shi goyon baya babu duk malamai an haɗe mishi kai an ta kiran shi tattaunawa a garuruwa mabambanta aka motsa zukatan shugabanni a kansa wannan yana kira zuwa ga kaza zai raba kan al'umma zai kaza zai kaza zai kaza amma Allah ya taimake shi ya dogi ya tabbata gashi yau da awa ta gaskiya ta ta bunƙasa zuwa ko ina ƙasar nan alhamdulillah har a duniya ma godiya ta tabbata da Allah to dogewa irin wannan da'awa zuwa ga tauhidi to irin abin da ya sami manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan an kore shi daga cikin gari ya koma shekara uku yana bayan gari fa abincin da za su ci an hana a saida musu da abinci sai dai su ɗarika cin ganyen itace sai dai in an zo an yadda an yadda akuya su je a feɗe ana cin fatan akuya kawai ka sa a baki kamar wani kilishi ba ko gishiri kawai kana tattauna din dai ka samu dai rayuwanka ta tsayi irin wannan wahalar me ya ja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'awa zuwa ga tauhidi da'awa zuwa ga tauhidi ne da shi da duk magoya bayan sa haka aka yi musu wani na tsawon shekara uku na tsawon shekara uku wahala kawai suke ci dobi irin wahalhalun da yake sha wurin tafiya kamar tafiya ta buka kawai tafiya ta buka kilomita nawa daga madina zuwa ta buka a yanzu da aka fitar da titi kwalta idan ka je madina za ga rubuta tabuk 700 kilometers kusan kilomita 700 ne daga garin madina zuwa tabuka a lokacin da an fitar da kwalta tata za ka kama hanya sai tabuka amma a wancan lokaci duwar watsu ne ba irin waɗannan hanyoyi namu ba ne duwar watsu ne har yanzu kasan inda saudiya ta hanya ne a faɗi can a tashi can har sai da allah kira wannan lokaci sa'atul usara lokaci mai matsanancin wahala za a yi tafiya ne fa a yini sai a baka dabino kwara ɗaya shi ne abincinka da za ka ci a kan hanya za kuma ajiye yaki ba wai za a je ne a karɓo wani lamban yabo ba ba za a je ne a baka appointment ba an ɗauke ka aiki yaƙi za a je faɗa amma kana tafiya ana baka dabino ƙwara ɗaya tak kai tafiya ta tafiya ma dabino ƙwara ɗayan ba zai yiwu ba sai dai ku biyu a baku dabino ɗaya mutum biyu a ba su dabino da iya abin da za su cike nan a wannan yinin don allah jama'a mu yanzu mun ɗauki dabino abinci idan ka ci dabino aka ce ka ci abinci za ka ce wallahi ban ci abinci ba har da rantsuwanka in ka ci masara wani ya ka ci abinci za ka ce wallahi tallahi ban ci abinci ba masara in ka ci gyaɗa za ka ce wallahi tallahi ban ci abinci ba in ka dan sami biskit zaka ce wallahi baka ci abinci ba to su sahabbai in suka samu dabino sun samu abinci gidan manzan Allah mana na Aisha ta ce akan wata biyu ba ɗori girki ba aka tambaye ta akan me kuke rayuwa ta ce dabino da ruwa shi sukan yi wata biyu suna ci dabino da ruwa duk wannan yunwan da wahalar ta sami annabi ne akan da'awa zuwa ga tauhidi wannan wahalar da yunwan ta sami shi akan da'awa zuwa ga tauhidi da haka babu mamaki ka zo za ka yi da'a zuwa ga tauhidi a tsangwame ka a matsa maka lamba in aiki ne a kore ka daga aikin a takwara ka makiya ai ta kawo maka hari me laifinka da'awa zuwa ga tauhidi to sai ka bari ba za ka bari ba haka ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga annoba nan da ya sami zamanin sahabbai shi wancan mu'az din duk da darajojin shi da muka kawo a baya annoba ce ta faru a ƙasar sham Allah madaukan sarki ya karɓi kwanansa amwas sunan annoban kenan amwas kamar ka ce amai da gudawa misali annoba ta kashe shi kar ku manta zamanin sayyidina umar ya je za a je yaƙi ne aka ce ga wani gari annoba ya faɗa masa har suka tattauna da sabai akan a shiga garin ko ba a shiga to mutane ma nagartattu irin annabi da sahabbai suna fada cikin tsanani da yunwa da annoba a ƙarƙashin kiransu zuwa ga tauhidi to ashe na daga cikin abin da ke nuni akan lalle tauhidin ka ta tsayu in kai hakuri ka jure ka doge ka dage baka tashi akan tafarki madaidaiciya ba to Allah subhanahu wataala ya ya albarkace ka kenan kuma ya tarfa mu garin ka nono yana nuni akan cewa tauhidin ka daidai ne akwai jama'a musulmi da yake idan kunci masa ya sai shiga kungiyar asiri sai kaga dare daya ba za mu ce Allah ya yi bahaushe ba dare daya sai kaga bahaushe ya yi arziki dare daya ka gan shi motoci ka gan shi gidaje ka gan shi kaza ka gan shi ka ya kasa hakuri da talauci sai kuma a raba kafa sai a koma ana bautan shedan ƙungiyar asiri ba bautan shedan ba ne bautan shaidan ne duk wanda ya shiga kungiyar asiri ya kafurta don sai kai sujjada ga ababen bautan su koma bayan Allah sannan su kuma za su yi maka abin da kake so sai ka ga nan da nan mutum ya arziki yana zuwa yana sujjada ga ababen bautan su koma bayan Allah bai dade ba muka samu wannan matsala wata yarinya ta kawo da mahaifiyarta suka kawo kuka wai uban ya ki barin yanci aure ya ce sai ta je ta yi ta yi medicine yarin yanzu ta kai shekara ashirin da kusan uku wai a yanzu ne ake sarin ta je ta yi medicine kuma yana gaya ma uwan in ta yi ƙara mishi magana a kan yarinyar nan ta yi aure sai ya sake ta allah ya tsine mata kada allah ya bata abin da take so in ya ta ƙara mishi magana a kan yarinyar ta yi aure kai da tambaya ta yi tambaya aka tsananta bincike sai aka gane kai mutumin nan ma fa bai sallah kwata-kwata bai sallah yakan zauna da janaba tun safe har yamma duk matan take faɗi ta ce a shekara uku dai nan anya ba ta kasa tuna lokacin da ta gayi sallah baya zuwa masallaci kuma baya yin sallah a gida kuma sai yar tana fama da shafan shedanu sai ta a garka gaya ma uban cewa yarinyar nan fa tana cewa tana ganin waɗansu suna zuwa mata a zahiri ba wai a mafarki ba suna zuwa suna ɗiban jininta sai rika cewa in ta sake mishi wannan magana sai ya ci mishi ta mutunci kaza kaza kaza kaza idan da za ta faɗi yana wurin tashi a wurin zai ko sannu ba zai ce mata ba sannu ya ce sannu wancan ba zai ce ba idan da zai gansu da ita da uwanta sun fita za su je su nemi magani gashi a mota zai tafi hanyar da amma sai ya kau da kai sai ba zai dauke su a motan ba duk da aka gama tattara bayanan da matar ta yi sai a gane kungiyar asiri ya shiga ta ce da suna cikin wahala ne amma yanzu ya arziki ya waye waye waye gina gidan kanshi ya sai motoci ana facaka an kasa juriya da talauci to a her jama'a musulmi wallahi duk ka gama wannan arzikin arzikin ƙarya ne arzikin banza ne mutuwa za ka yi gabata mun ga ƙaruna fa kharaja ala qaumi fi zinatihi qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu lahu hazzin azim وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين jiya jiyan nan yake cikin arziki cikin zinare da azurfa da facaka amma sai ga ƙasa ta kama shi haka ƙasa ta kama shi ta rike kafafuwa yana ƙara ƙasa yana ƙara ƙasa yana ƙara ƙasa har ya nitsa karkashin ƙasa ina dukiyar ta zo ta kwace shi ma Allah ka shiryatar da mu ka tsara mana hakuri hatta sai ato ashara mas'ala ta goma sha tara qauluhu fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la'udiyanna raya lalle gobe zan ba da wannan tuta alamun min alamin nubuwa alama ce daga cikin alamun annabta manzon Allah ce gobe zan ba da tuta ga wani mutum da yake son Allah da manzansa Allah da manzo na son sa cewa har ilimin annabi ya tsaga zuciyar sayyidina Ali ya gano Ali yana son Allah da manzansa wannan alama ce daga cikin alamun annabta saboda mene ya nuna an gaya masa ne Allah ya gaya masa al-20 mas'ala ta 20 tafluhu fi ainihi tofin da annabi sallallahu alaihi wasallam masa idansa alamin min alamin min alamin aiba yayi masa tofi nan take warki kaman bai taba ciwo ba har arwan al-imam al-tabarani ma yake cewa tun daga ranar da annabi ya tofa mun wannan a ido ban ƙara jin ido na ko kaikayi na yi ba ballanta na ciwo kaikayi kawai ka ji kaikayi a idan kai haka bai ƙara ji ba to kaga wannan na nuna maka akan cewa alama ce daga cikin alamomin annabta alhadiyatu wa 20 mas'ala ta 21 fadilatu ali radiyallahu anhu mun fahimci gagarumin falalin sayyidina ali ta yaya tun daga shi yana kwance a daki ma aka dauko shi aka ce yana son Allah da manzonsa Allah da manzo na son sa kuma sannan Allah zai bada nasaran yaki a karkashin sa الثانية والعشرون مسألة عشرين دبيو فضل الصحابة سوما صحابيك باكي دين سيدي من فانش فلالنسو fi daukim tilkan laila a inda suka kwana suna daku a wannan daren wa shugulin an bisharatul fatihi sun shagaltu kowa yana fatan Allah ya sa a bashi wannan tutan domin Allah ya bude a hannunsa wannan na nuni akan falalan sahabbai kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci الثالثة والعشرون مسألة عشرين دقوق الإيمان بالقدر للا دولني أي إيماني لقدر لحصولها لمن لم يسعى إليها ومنعها عمن سعى ka fahimci cewa ga wani mutum bai wani kokari din ya samu wancan darajar ba amma gashi Allah ya bashi amma ga waɗanda suke gurin har suka kwana ma suna fatan a basu amma Allah subhanahu wataala bai basu wannan na nuni akan cewa ka yadda da kaddaran Allah idan Allah ya kaddara zaka samu abu komin ragwancin ka da kasalan ka sai ka samu idan Allah bai kaddara zaka samu ba komin himman ka da kwazon ka ba zaka samu ba wannan yana daga cikin kaddaran Allah subhanahu wataala gashi sayyidina ali yana macin gida ne fa yana kwance yana ciwon ido bai ma san abin da ake yi ba amma da yake Allah shi ya kaddara zai samu sai gashi Allah ya samu samu shi an zaɓo shi an bashi amma ga sahabbai har wani na daddaga kai haka saboda a ganshi amma Allah subhanahu wataala bai kaddara shi za a ba kuma ba a bashi ba da haka kawai ka yarda da kaddara abin da Allah ba ka karba ka gode abin da Allah subhanahu wataala hana ka kamar da al'amarinka da Allah wannan bai kora kuma ka ɗauki mataki na abin nan ba bin sababi wannan bin sababi bai kora tawakkali ga Allah subhanahu wataala arabi'atu wal 20 mas'ala ta 24 al'adabu fi qawli ala rislika mu fahimci ladabi da tarbiyyar da ke cikin maganar manzon Allah da ya ce masa inna aliyu ala rislika ka tafi cikin nutsuwanka ashe ya nuni malami da iyaye da duk wani jagora ya kamata ya jawo hankalin mabiyansa ko ɗalibansa ko 'ya'yansa akan natsuwa da bin abu sannu-sannu da bin abu cikin nazari da tunani ba kawai yin abu baga-baga ba ko aike ne kai ka nuna ma yaro ga yadda ake sayayya in ka je za ka yi tambaya ne abu kaza nawa farashinsa abu kaza naira kaza ne to idan ina son rabi nawa kenan ka nuna ma yaro kawai kawai ce kawai shi yaro a bani kaza bai san nawa abin yake a farashin irin wa'annan abubuwan da aka a babin tarbiyya duk sai ka kula da irin wannan ka nuna mishi abu kaza ga yanda ake bin shi abu kaza ga yanda ake fahimtar sa abu kaza ga yanda ake yin sa to za mu fahimci wannan ladabin a cikin maganar annabi sallallahu alaihi wasallam al-khamisatu wal 20 mas'alata 25 ad-da'watu ila al-islam qabla al-qital da'awa ake fara yi kafin akai ga yaki al'umman da bata samu da'awa ba to idan ka je wurin ta zaka fara mata da'awa zuwa ga Allah idan ta karba fa lillahi alhamdulillah minna in bata karba ba sai a je ga maganar jizya in ba ta karɓi wannan ba sannan sai a je ga maganin yaƙi amma ba akan fara da yaƙi ba ne kawai sai dai in da macen ta riga ta samu saƙon addinin musulunci amma ta ƙi karɓa to yanzu idan an je ana iya fara da yaƙi kamar yadda manzo Allah sallama yayi da banin musala as-sadisatu wal 20 mas'ala ta 22 annahu mashru'un liman du'u qabla zalika wa qutilu ya halasta ayyakin ga waɗanda ya tabbata cewa an riga an yi musu da'awa kafin nan to ya kamata ya halasta a yaƙe su tun farko in an riga an musu an musu an musu ba su karba ba to daga baka wani aka ji ana iya kai musu hari ba sai lale kuma an sake musu wata da'awa ba asabi'atu wal 20 mas'ala ta 27 ad-da'watu bil hikma mun fahimci yin da'awa cikin hikima liqaulihi saboda fadin annabi sallallahu alaihi wasallama akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqihi min haqqillahi ta'ala fihi da yace in ka kira su zuwa ga musulunci sannan kuma ka ba su labari akan ga haƙoƙan Allah subhanahu wata'ala da ke cikin musulunci ashe da'awa ana yin ta da hikima ne akan yi ta ne kakka zo duka koyarwar addinin musulunci ka ce za ka gaya ma kafiri ba zai yadda ba ka ce mishi to musulunci ka in ka yi ta ka fa sani cewa za ka rika salloli guda biyar sallolin nan kuma annabi ya ce sallu kamar ra'aitu muni usalli da haka dole ne a sallan azhar ka rika karanta kaman ayoyi talatin a sallar la'asar a rika karanta kaza a sallan asubahi ai karatu mai tsawo sannan kuma a rika yin khushu'i duk ka ce komai sai kai bayani a'a to ka rika yi da hikima akwai sallah guda biyar fatiha ce da qul huwallahu misali duka duka sallan azhar minti hudu ne la'asar minti hudu magriba minti uku isha'i minti uku minti hudu asubahi minti biyu to kai mushi bayanin abin da zai gane sannan a hankali hankali kuma kana abin nan ka sanya hikima a ciki الثامنة والعشرون مسألة عشرين لتقص المعرفة بحق الله تعالى في الإسلام واجبين أسان حقوقا الله أتكون مسلم شنن دمكي واجبين كسان حقوقا الله شين تنبين دنيا تقواني كين هكا تنبيك مية حقا الله أكان يا كما تأتي قاسم التاسعة والعشرون مسألة عشرين لتقص ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد mun fahimci daraja da falalan wanda mutum ɗaya shirya ta ƙarƙashinsa mutum ɗaya shirya ta ƙarƙashinka to mun fahimci falalansa ya fi alkhairi fiye da abaka runduna da curin tarin abin nan jajayen raƙoma bi ma'ana dai garin duniya a salasun mas'ala ta talatin daidai kuma ta ƙarshe alhalifu alfutiya babu laifi idan ta kama kai rantsuwa wurin ba da fatawa asalin magana ita ce yawan rantsuwa sharri alama ne na ƙarya na makaryaci yawan rantsuwa kaza fa wallahi tallahi ba zan yi kaza ba wallahi tallahi na yi kaza na rantse da Allah kaza wannan alama ce ta makaryata alama ce ta munafikai munafikai ne ke yawan rantsuwa za mu karanta a cikin wannan littafin insha Allah ta'ala amma akwai wata gaba da akan kai babu laifi kai rantsuwa idan rantsuwan ta kama in kana son ka karfafa abin da kake so ka karfafa ko kuma wani yana da shakka ko abin da ya kama da haka kana son ka gusa mishi da wannan shakkan babu laifi kai rantsuwa akan fatawa ina muka fahimci wannan da manzon Allah ya ce fawallahi la'an yahdi Allah bika rajulan wahida manzon Allah ce na rantse da Allah Allah shiri mutum ɗaya ta sanadiyan ka ya bi a baka jajayen raƙuma to ai ba a ce ma annabi ya rantsuwa ba amma kuma gashi ya rantsuwa me yasa saboda ya karfafi maganan nan ya nuna maka maganan nan ta gaskiya ce maganan nan wato mai ƙarfi ne qur'ani ma ka mana irin wannan a waɗansu wurare zaman da zai kafaru Allah yi ba a su sai Allah ce qul bala wa rabbi qul bala wa rabbi ka gaya musu tabbasa kai ke na rantsi da Allah mahalicci na sai Allah ya rantsuwa a wurin a wani guri wa qala allazina kafaru la ta'tina sa'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum ko yace wa rabbi na rantsi da Allah alkiyama za ta zo a wani gurin yace yastanbi'unaka a haqqun huwa suna tambayan ka wai shin Allah nan gaskiya ne qul i wa rabbi ka gaya musu eh wallahi ka gani so ala ayi hal dai babu laifi ayi rantsuwa idan rantsuwan ta kama amma kada mutum ya mai da wannan rantsuwan ya zama tajinsa don zai mai da shi cikin sufofin makarita ko kuma kai wannan shine karshen wannan babi Allah mu ɗauka sarki ya sanya albarka cikin abin da muka karanta abin da muka yi na kurakurai kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana ya rufa mana asirin mu duniya da lahira ya bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya ya Allah muna roƙon ka shugaban ƙasar mu Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka ƙara masa lafiya Allah ka dawo mana shi lafiyayye kubutacce daga dukkan sharri ya Allah duk abin da ke tare shi kafi mu sani idan sharri ne na sihiri ke tare shi Allah kafi mu sani Allah ka rubuta wannan sharri ya Allah idan ma an sa mishi poison ne Allah ba ka saki kafi mu sani Allah ka bata wannan annoba wannan guba da aka sa masa idan kuma idanuwan mutane da kambin bakan mutane ya kama shi ya Allah subhanahu wataala kafi mu sani Allah ka bashi lafiya Allah ka warkar mana shi ka dawo mana shi lafiya ya Allah muna roƙonka cikin rahamanka da falalinka ya Allah kada ka mai da mu irin turban da muka fito a baya ya Allah mun ɗanɗana ta ba mu ji daɗin ta ba ya Allah kada ka yi mana irin wannan jarabawa a gaba Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka taimake mu da taimakon ka karfa mana asirin mu ka kara mana da da haske da budi ka shiryatar da mu ka shatar da yaran mu da matan mu da mazan mu da matan mu gabaki da Allah ka shiryatar da mu ta farki madaidaiciya Allah ka kara mana arziki da yarwa da budi ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين